alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah da ta da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifan dude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a jiya mun kwana a suratul qadar yau insha Allah za mu tashi suratul bayyana daga farkon surar zuwa abinda Allah madaukakin sarki ya so suratul bayyana wurin jumhurin malamai na musulunci cewa sura ce madaniya mana an saukar da ita a birnin madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina kuma ita ce sura ta 98 sura 200 daga cikin surorin alkur'ani mai girma tana da ayoyi takwas suran ne tana da falala nata na musamman kuma yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim da wasu malum hadisi banda su ma hadisi daga Anas dan Malik Allah kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab wata rana manzo Allah ya ce da Ubay bin Ka'ab wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi inna Allah amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru yace Ka'ab Allah ya ce mini in zo in karanta ma lam yakun alladhina kafaru ƙala ka'abu ka'abu sai ce manzo Allah musammani laka yanzu Allah da kanshi ya faɗi sunana ya kira ni da sunana yanzu Allah ya ce na'am eh Allah ne da kanshi ya ce in karanta ma wannan sura fa baka sai bai bin ka'abu ya fashe da kuka kaga wannan yana nuna na farko falalan wannan sahabi hadisi ne ingantacce malama hadisi sun fitar da shi falalar wannan sahabi kaga daga cikin sahabbai da yawa ma ba san shi ba yanzu nan wurin da yawa mun ka ce masu su ba mu tarihi mu bai bin kafin sai gaba amma san shi amma kaga yana da daraja har a saman bakwai Allah ya ce da manzo ka je yi mai sallama ka karanta mai wannan sura ta bai fashe da kofa kuma wani yana nuna falalar sura cikin sura 114 ita ce Allah ya cire ya ce a karanta to wannan hadisi malamai na kafa shi a matsayin falala ga wannan sura maqasidis sura abinda sura take karantar da mu na daya bayanu ma'analat ahlul kitab sura za ta gaya muna taurin kai na ahlul kitab shine yahudawa da nasara da da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam game da da'awan manzon Allah ba da an zahara lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana musu Sura za ta bayyana mana Yahudu da Nasara sun san gaskiyar annabtar manzon Allah, amma saboda dai taurin kai shi yasa suka bi shari. Abu na biyu bayanin ahammi a rasar imanin da ci amaran nasa biha. Sura za ta gaya mana wasu daga cikin manya-manyan ginshikai na imani da Allah umarci bayi da dukkan mutum wanda yake mai imani ne, to Allah umarce shi da wannan. wahiyar da ikhlasul ibadati lillah shine tsarkake ibada ga Allah duk abu da yake ibada ne to kai shi na Allah idan kai ba dan Allah ba to baka da lada sannan abu na uku da su take karantar da mu tsoratarwa da jan kunne ga su ahlul kitabi da mushrikai min al-khulud fi an-nar na kada su dawwama a cikin wuta idan matu alal kufri bin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda sun mutu suna masu kafin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wagga sura tana son ta bayyana mu kowaye mutum a duniya in dai har ya mutu bai yi imani da manzon Allah ba to in ya shiga wata baya hita kenan yahudu da nasara da mushrikai da duk wanda baya addinin musulunci kahiri ne in dai ya mutu bai tuba ba yana kan wannan ɗabi'a in ya shiga wata baya ita daga ƙarshe sura tana karantar da mu al-isharatu bil mu'minina alladhina ata'u Allah tana muna ishara ga mu'minai waɗanda suke ma Allah biyayya wa bayani ridallahi anhum kuma da bayani Allah ya yarda da su wanda ya aikin kwari Allah ya yarda da shi wa husnu aqibatihim bil khulud fil janna kuma Allah zai mana bayanin kyakkyawan ƙarshe ga masu imani don za su dawo ne a cikin gidan aljanna Allah ya mana jagora bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru kafirai waɗanda suka kafirce ba su zamo ba waɗannan kafiran sune min ahlul kitab daga cikin ahlul kitab ahlul kitab sune yahudawa da nasara wal mushrikina da mushrikai wayanga mutane uku duk kahirai ne ba yahude kahiri ne ba nasare kahiri ne mushriki ma kahiri ne amma a yaushe zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam daga ranar da aka aiko da manzo to duk wanda yake kan addini na yahudanci in bai dawo yadda addinin manzon Allah ba to yana na akan kahircin shi duk wanda yake akan yahudanci daga ran da aka aiko manzo in bai bar yahudanci ba yazo bi manzon Allah ya kahirta wanda yake bautar gumaka in bai bari ba bayan manzon Allah ya bayyana to shi ma kahiri ne wa ya samu sunan kahiri Allah daga saman bakwai yace lam yakun alladhina kafaru wa innan da suka kafirci ba su kasance ba min ahlul kitabi daga ahlul kitabi sune hudu da nasara wa mushriki ne da mushrikai munfakina suna masu barin abin da suke a kansa munfakina bi ma'ana mufariqina ma hum alaihi min al-kufri bas kasance suna barin wannan abin da suke kai na kafirci ba hatta ta'tiyahum al-bayyina har sai da hujja ta zo musu shi sai wasu malamai suka ce al-gardu abinda ake nufi a nan attambihu ala annal kuffar kad tabatu kuffar ba'da zuhurin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa yahudu da nasara kahirci ya tabbata a gare su daga lokacin da manzon Allah ya bayyana suka ki imani da shi jiya kana kan addini da Allah ya karba yau sai aka ce ga sabon manzo sai ka ki karba to daga nan an rubuta cikin kafir ko kayi aiki na alheri Allah baya so inda baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hatta ta'tiyahumul bayyina har sai da hujja ta zo musu bayan hujja ta zo musu sun ga hujja sun ga gaskiya annabtar manzon Allah suka kafirce su in imani la tabbatar da su daga cikin kafirai Allah mu dokin sarki ya samu dace rasul bayyana malamai suka ce abinda ake nuhi da bayyana anan shine al-burhan wal hujja hujja ta zo musu shine hatta atahum nabi sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu kun san adalci na Allah to abin da kai kolehi ne idan ba a yi ma wa'azi ba Allah bai kama ka da wannan ne wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ce mu ba za mu azabtar da mutane ba sai mu aiko musu da manzo kaga kafin zuwan manzon Allah yahudu sun saki hakikanin karantarwa ta attaura nasara da yawa sun saki hakikanin karantarwa ta injila mushrikai su ma a gehe suke amma da yawa sun samu uzuri kafin a zo a yi musu gargadi ran da manzo ya zo ya ce ku bar kaza ku yi kaza suka ce sun ki to ba su da hujja ba wani uzuri da ya rage musu yasa Allah ya ce bayyana anan shine rasulun min Allah wani manzo da ya zo daga gurin Allah wani manzo da shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu suhufan mutahhara yana karanta musu suhuf bi ma'ana alqur'ani littattafan alqur'ani mutahhara wa'inda suke tsarkakakku ne babu shirka a cikin su babu kuma kuskure a ciki babu zamiya kaf littafin alqur'ani babu inda kuskure yake yatlu suhufan yana karanta musu takardun alqur'ani mutahhara masu tsarki waɗanda babu ba daidai ba a ciki babu kuskure a ciki wasu malama suka ce yatlu suhufan mutahhara yana karanta musu labarai na gaskiya duk da yana tare duk labarin da ka gani cikin alkurani labari ne na gaskiya na Allah ya ce shi alkurani innahu lakitabun aziz littafi ne mabuwayi gagararren littafi ne la ya ci hilbatilu min bayni yadayhi wala min khalfi shi qur'ani barna ba ta shigo shi ta gefe ko ta ta gaba ko ta baya a a tanzilun min hakimin hamid saukakken littafi ne daga Allah mai hikima kuma godadan sarki kenan suhufan mutahhara takardu masu sarki su ne takardun alqur'ani kamar yadda malaman tafsiri suka yi ishara zuwa ga haka dan mai alqur'ani babu kuskure a ciki rasulun min Allah shi manzo ne daga gurin Allah yatlu suhufan mutahhara yana karanta musu littattafai masu tsarki takardu masu tsarki shine alqur'ani fiha a cikin alqur'ani mana a cikin wayannan takardun na alqur'ani kutubun qayyima akwai ayoyi tsayayyu ayoyi tsaye ma'ana yana ɗauke da ayoyin da ke da bayani na adalci fiha kutubun ayyima kutub yani al-ayat wal ahkam al-maktuba ayoyi da hukunce-hukuncen da aka rubuta a cikin alkur'ani dukkan su qayyima ay mustaqima bi ma'ana adila hukunce-hukunce ne na adalci la iwaja fiha babu karkata a ciki dukkan abin da kaga Allah ya ce ayi mabawa a Qur'ani ya cancanta haka kuma daidai ne babu zalunci a ciki shine na dauka na kai can nan shine fiha kutubun qayyima wasu kace akwai labarai na gaskiya a ciki gane ko can yatlu suhufan mutahhara yana karanta takardun alqur'ani masu tsarki su takardun alqur'ani fiha kutubun qayyima a cikin su akwai labarai na gaskiya a cikinsu akwai hukunce-hukunce na adalci a cikin ayoyi da alkur'ani hukunci ai Allah ya muna ishara ayoyin qur'ani kana karanta su kasan ba magana wani bane magana ta Allah ce da Allah yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana shin su kafirai ba su tsaya su yi tadabbaran alqur'ani walau kana min inda ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira ai qur'ani inda ba daga gurin Allah bane da an samu bambance bambance da yawa babu bambance bambance wama tafarraqa alladhina utul kitaba wa inda aka ba su littafi shine yahudu da nasara ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina ai sai bayan hujjoji sun zo musu kun gane ko to nan me ake nufi anan wa ma tafarraqa basararraba abinda ake nufi anan kafin zuwan manzon Allah a cikin attaura akwai sifofin manzon Allah a cikin ko babu akwai a cikin injila akwai sifofin manzon Allah ko babu to a haka suke ran da manzon Allah ya bayyana sai suka raba wasu suka ce shi na wasu suka ce aya ba shi na an samu raba ko ba samu ba wasu suka ce shi na suka yadda wasu suka ce ba shi na ba dan ba su gano ba wasu suka ce ba shi na ba sun gano dan dai kan a ce annabi yana cikin larabawa saboda hasada su ma mushrikai suka ce a'a ba shi na annabi ba yanzu an samu sabani ko ba samu ba wannan sabani kafin manzo Allah ya fara ya musu wa'azi babu shi amma yana fara wa'azi kuma sai kowa ya ci a bashi sai sa za ga sun karkashe wasu wasu kuma sun yi musu abin da bai dace ba mun ba ku kissar hirkan lokacin da Abu Sufyan ya zo gurin sa yana masa bayani hirkale yawa Abu Sufyan tambayoyi guda goma ainihin mun karanta su ko yana karewa sai hirkal ya ce hirkal daga cikin ahalif ta yake sai ce ma abu sufiyan wannan annabi ne in an yau da gobe sai an waye gari nan da nake ya mulki wannan kushira saboda ni ya sani a cikin attaurar a cikin littafinsu Allah ya bayani yadda siffofin manzo suke ka kuma ta lokacin da manzo Allah ya tafi kasuwanci a ƙasar Sham wani bai malamin bai hude bai taba ganin shi ba fa yana ganin wucewa shi ya kalle shi sai ce ina abin wancan yaro aka ce mai gashi ya ce zu ka san wancan kowane na ya ce a shi ne annabi karshe ganin farko ba ya rifuna hu kama ya rifuna abna ya ce haka a kai ku a cikin littafin mu an ce wani annabi karshe yana da alama kaza ga ta nan yana da alama kaza ga ta nan yana da alama kaza ga ta nan sai ce kware ne ka gani an ce muna yana da wani stamp yana kware sai ce ka gan shi to annabin karshe ke bai taba ganin shi ba shi ne sai Allah ya ce wa ma tafarraqal ladina utul kitaba ana tare da ni wa'inda aka ba su littafi yahudawa da nasara ba su yi sabani ba game da haƙiƙanin annabcin manzon Allah illa min ba'da ma ja'atuhul bayyina sai bayan hujja ta zo musu to sannan ne suka yi sabani wasu su karanta su imani wasu kuma su abin nan ce ta Allah madaukin sarki a wani sura yake cewa walam ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum lokacin da littafin qur'ani ya zo musu da gurin Allah yana gaskata abin da yake tare da shi wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru da fa sun kasance suna neman fatawa a gurin wanda suka kafirce walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi kaji lokacin da abin da suka sani ya zo musu shine manzo sai suka kafirce masa Allah ce fala'anatullahi alal kafirina tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun Allah ce wa'annan da muka ba su littafi yahudu da nasara sun san manzo Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu amma da yawa daga cikinsu masu kafin cewa ne Allah maɗaukin sarki ya samu zama masu ganin gaskiya mai aiki da ita. To da manzo Allah ya bayyana, me manzo yake kira, me aka umarce su da su Allah ce wa ma umiru, ba umarce su da wani abu ba, illa ne ya abudullah sai dai su bauta wa Allah shi kadai, muhlisina lahu dina suna masu tsarkake addini gare shi, hunafa'a suna masu karkata daga shirka su kama kalmar musulunci ko kuma suna masu riko da kalmar la ilaha illallah wa yuqimus salata su tsaye da sallah wa yutuz zakata su bayar da zakat dukiyansu in suna da dukiyan da za su fita zakka fadhalika dinul qayyim to fa wannan fa shine addini na gaskiya addini tsayayye wanda babu karkata a cikinsa to kun ji babu nauyi a cikin musulunci don me Allah da ya yi ka ya baka lahiya ya yi makomai shi ne an ka ce kaɗai ka wata ma amma umiru ba umarce su da komai ba illa da ya abu ba sai da su bauta wa Allah shi kaɗai mukhlisi na lahuddina suna masu tsarkake addini a gare shi hunafa'a ai suna masu amfani da kalma na tauhidi kun gane ko wa yuqimus salata sai da sallah ina ƙara maimaita mana nan wa yuqimus salata sai da sallah ma'ana su yi ta kamar yadda manzo Allah ya karantar manzo sallallahu alaihi wasallam shine yazo alqur'ani ko har ya mutu shine limamin masallata ko to na rasa hankalin wa'inda ke da aqidar cewa yuqimus salata su daina yin sallah shi annabin da yazo da qur'anin da kai yadda da shi shi yana yin sallah ka kuma wai ka ce a'a a Qur'ani an ce a barin sallah Allah kare mu wannan mugunya aqida a Niger ta yi karhi akwai da yawa zaka gansu mutanen kirki ne a ɗabi'a amma wai ba su sallah hujjar su Allah ya ce wa yuqimu salata tsaye da sallah kaga sai mu ce Allah ya shirye su kuma mu kare tura musu sako ba haka ake nufi ba abinda ake nufi ku yi sallah yadda manzon Allah ya karanta haka ake nufi ayyutu zakata su ba da zakat dukiya in suna da shi ko ba haka bane Allah subhanahu wataala yake cewa zalika dinul qayyima wannan shine addini na gaskiya shine dinul haqq addini na gaskiya wanda yake mikakke ne shi addini haka yake kuma wannan addini shine Allah ya ce manzo Allah yayi fa aqim wajhaka lid-din hanifan ka tsaye da huskanka akan addini mikakke ma'ana akan kalmar la ilaha illallah fitratan lahi lati fataran nasa alaiha wannan ita ce ɗabi'ar da Allah ya ɗora mutane a kai shi mutum ɗan adam shi kaɗai a bar shi ko babu wa'azi zuciyar shi tana nuna mai Allah ne kaɗai kamata ya bauta la tabdila li khalqillah zuwa dai ƙarshen ayar Allah yake cewa innal ladhina kafaru lalle wanda suka kafirce min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi an ci ayyar kitabi ana nuna yahudu da nasara to so ake nuhi duk ba yahude ko kuma ba nasara da ya kafirce wa manzon Allah wal mushrikina da kuma mushrikai duk wanda aka ce mushriki wanda bai da addini tsaye ne bautar gumki Allah ya ce duk wanda cikin su wa'in ga duka in har sun mutu su tuba ba fi na da jahannama to makomarsu ne wata jahannama sun za su koma kuma in sun shiga khalidin fiha za su dawoma a cikin wata jahannama ulaika hum sharrul bariya wayna sune mafi sharrin halitta babu halitta mafi sharri irin ka kafircewa Allah ka mutu a saka wuta babu abin da yake wannan sharri kuma da wannan zai mana jan kunne akwai malumman da yanzu sun dauko kwangila ta ufdatid din cewa addini duka ɗaya ne da addini yahudanci da da nasaranci da na kaza duk ɗaya ne in kana wa'azi ka daina ce ma ba yahude kahiri inda shi ma yana da addini ka daina ce ma ba nasare kahiri inda shi ma yana da addini kuma Allah ya ce musu kafirai Allah ya ce mu ce musu kafirai to wa kai ma ga yara yanzu kai akwai ba haka bane Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wanda suka kafirce suwa min ahlul kitabi daga cikin ahlul kitabi wal mushrikin da mushrikai to kai kuma sai ka zo ka ce akwai gara na ka wallahi malamai mu ji tsoron Allah kan mu yi ma Allah ganda gabai mu daina ma Allah shishigi akan abu mu daina murɗe maganar Allah dan wani abu da muke so dan Allah zai tambaye mu abu na gaba shine kafirci idan mutum yana kan kafirci ba a yanke mai hukunci cewa dan wuta ne sai ya mutu dan ba a sani ba yana iya musulunta amma duk wanda ya mutu ka tabbatar kahiri ne ya tambaye ka ina makoma shi kace wuta in jiwa in ji Allah amma ba musulmi ba shi ko musulmi koya kake jin haushin shi in ya mutu al'amarin shi a gurin Allah ne dan kaga yanzu har da muka shiga ciki idan kana jin haushin wani saboda ba yana bangaren ku ba sai ka ce ai dan wuta ne wannan yima Allah shi shige ne kuma Allah bai san wannan musulmi ya mutu eh makomashi tsakanin shi da Allah ne in Allah ya so shi ya himai in Allah ya so shi masa azaba an gane misali ko Allah ka karbe mu muna da musulunci da imani kuma ayar da take karfafa cewa wanda duk ya mutu ba musulmi ba kahiri ne kuma duk wanda ke wani addini duk kirkin sa Allah baya so Allah ya ce man yabta ghayra al-islami dinan falai yuqbal min wa huwa fil akhirati minar khasirina duk wanda ya rike wani addini wanda ba musulunci ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce bai so bai so mala'ika ne daga cikin asararu haka manzo Allah ya ce Allah ya ce wallazi nafsi wallazi nafsu Muhammad biyadi na rantse da wanda ran annabi Muhammad yake hannunsa la yasmuhu bi ahadun min hadhihi al-umma ba wanda zai yi ni kowaye shi a cikin wannan al'umma yahudiyyu wala nasrani ba yahudi ne ko ba nasari ne thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursitu bihi illa kana min ashabin nar kuma ya mutu bai yi imani da abin da aka aika da shi muzalaci wala dan wuta ne kaga duk wanda ba musulmi ba kahiri ne bai da alaka da ni'imar Allah a lahira sai dai in ya tuba kafin ya mutu kisa Allah ce fi nari jahannama za su dawo a cikin wata jahannama khalidina fiha za su dawo a ciki ulaika hum sharrul bariya wa innan sune mafi sharrin halitta innal ladina amanu Allah ce lalle wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai ulaika hum khairul bariya wannan sune mafi alkhairin halitta ka yi imani ka yi aikin kwarai ka shiga aljanna to kana daga cikin halitta mafi alkhairi jaza'uhum sakamakon wa'annan suwa wanda suka yi aikin kwarai suka yi imani jaza'uhum inda rabbihim sakamakon su a gurin ubangijin su jannatu adani shine a basu aljanna wanda yake gida na tabbatu na tabbata na dindindin da in ka shiga shike tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suna gudana a ciki wanda shiga aljanna to baya da wani matsala ke khalidina fiha za su dawama a ciki abadan har abada radiyallahu anhum Allah subhanahu wataala ya yadda da su waradu anhu kuma su ma sun yadda da Allah shi yasa Allah ya karbi ayyukan su kuma ya ba su aljanna ya kuma bayyana cewa in sun ka shiga ba sa hita zalika liman khashiya rabba wannan fa sakamako na wanda ya ji tsoron ubangijinsa ne an gane ko Allah madaukin sarki ya yi muna jagora ya sa aljanna ce makomin bakin sura kenan ko Allah subhanahu wataala ya ce a sura na gaba suran da yake bin wannan sura sura na 99 sura na 100 ba daya ita ce suratul adiyat eh suratul menene to shikenan suratul zalzala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahman mai jiki Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawanta wani irin girgizawa wanda Allah subhanahu wata'ala kadai ya san irin yadda zai kwatanta shi kiyama kenan ranar alkiyama za ka ga abin mamaki abinda ba ka taɓa tsammani ba sai ka gan shi a cikin wannan sura shi yasa wannan imamu ahmad imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa ya kawo hadisi daga abdullahi bin amur ala ya ƙara masa yadda yana son ya nuna mana falalar wannan sura zurtun zilzila yake cewa a tare jirin rasulallah sallallahu alaihi wasallam wani mutum dattijo ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzon Allah aqrini ya rasulullah kai min karatu ya rasulullah ka bani wurin da zan rinka karantawa manzon Allah ya ce ikra thalasan min lati alif lam ra surorin nan da ke farawa da alif lam ra ka rinka karanta su fa qala ar-rajul sai wannan mutum ya ce kabir kabirat sinni awa magana ni na tsuha an ga shekaru na ban iya wannan karatu ban iya su washitar da kalbi zuciyata ta yi tsauri wa galoza lisani harshe na ya yi kaushi ban iya tankwarawa sai mu zala ce da shi fakara min za ta hamim to surorin da ke farawa da hamim ka dinga karanta su kamar su aqaf kamar su duhan kamar su jathiya da sauransu ya ce wanzu Allah kai wallahi wa iya wa'inda sun yi min tsauri faƙala mitla maƙalati ya irin maganar da yi sai ce faƙalar rajul sai wani mutu ya ce lakin a ƙar'ini ya rasu da lakade ƙara samun wata sura suratan jami'a surar da ta gama komi in dai ni karanta ta ta isa ni dai ka kwakulin wata sura ba qara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza zulzilatil ardu zilzala sai manzo Allah ya karanta mai wa sura daga farko har ƙarshe hatta idza faraga minha da ya gama wannan sura qala ar-rajul sai wannan mutum yace wallazi ba'athaka bil haqq na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya la azidu alaiha abada ni daga wasu da ban karawa ita dai zan tayar rike sun ma da bara ya juya ta shi kuna tare da ni ko فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد yake ce aflahar ruwaijil aflahar ruwaijil wancan mutun ya rabauta wancan mutun ya rabauta mana in ya rike wancan sura yayi aiki da ita zai shiga aljanna in ya rike ta zai shiga aljanna hadisi me yake so ya nuna mana in ka kai wasu shekaru dan kwar harshen ka sai kai da gaske ba ka kai duniya shi na biyu kowa ya yi amfani da gwargwaron abin da zai sa shi aljanna kasan yanzu mu da yawan muna son mu alfahari da yawan karatu wai haka gada da bai ana zaune ana da malam wani da malam wani wai karatu ya ana magana shiga aljanna ba magana wai karatu bane iya dai za a yi ka shiga aljanna kun fahimci hausa in an ka zo za a yi composition in za a yi back ka taba gani an yi baka wani ya zo yana cewa shi a baka din naka shi ya zo premi eh ba magana premi na aka yi ba magana da ka yi ba sai na aka yi don haka magana lahira ta kai dai ka samu ka shiga aljanna to shi kenan magana ta kare ku duba gani daga cikin sabon manzala wanda shi ya ce ga inda ya tsaya idan zazzaba ce kuma malam nan kuma zala ya ce in ya rike ta aiki da ta shiga aljanna to kaga kai ustazu wanga karatu da kai in ka tsaya baki na inda ka aiki da shi a yan tsar da ke na karatu aiki da shi ne Allah ya samu aiki da abin muke karantawa sai yasa Allah ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wannan shine falalan wannan sura idan aka girgiza kasa girgizawanta wa akhrajatil ardu athqalaha kasa za ta fitar da nauyi-nauyinta ma'ana duk abin da yake ciki na matattu za kowa zai fito Allah ce ya yi hannasu ta ƙorafakun inda zalzala ta sa'ati shehun azai. Allah ce ya kuma mutane ku ji tsoron haɓa wangejin ku don jijjika na ranar alkiyama abu ne mai girma kai ban tsoro a cikinsa. Kisala wa idan ardu muddat wa alkat ma fiha wa takhallat in aka miƙar da kasa aka mace da duk abin da a ciki za ta fito da shi. shi yasa imam muslim ya fitar da hadisi daga abi hurairah yake cewa manzo Allah yana cewa dan kiyama kasa za ta yi amayi dukkan abunda ta kumsa a cikin ta komai zai hito zuwa ƙarshen hadisi wa qala al insanu ma la mutum ya rinka cewa me ke gare ta ma'ana wanda bai bi Allah bai tashi cewa me ke faruwa saboda nan za a yi canji yawma tubaddalu al ard ghayra al ardi as samawati Allah ce wa barazu lillahi alwahid alqahhar ranan nan za a canza kasa wacce kasa da kuke taka ranar alkiyama za a cire ta kawo wata kowa zai hito gaban Allah an alkiyama babu inda zaka boye sai dai aikin da kai yawma idin tuhaddithu akhbara a ranan nan fa kasa za ta bada labaranta eh aikin da duk aka yi ba wanda ya san kai sai kasa ta bayyana wani kaza yayi kaza wani kaza yayi kaza wani kaza me yasa bi anna rabbaka awha laha domin ubangiji ka shine ba ta umarni shi mata wahayi cewa ta hadi na yau mai irin tuhaddifa akhbara nan ne ko ya nan nan za ta bada labaran ta bi anna rabbaka awha laha domin ubangijin ka ne umarci ta yawma idin yasdurun nasu ranan da mutane za su bijiro kowa za shi hito ishtatan za su fito nau'i daban-daban shine asnafan anwa daga nau'i nau'i na mutane group group an hito dan mi li yurau a'malam da nuna musu ayyukansu mana a saka musu game da aikin da suke a nan duniya in aiki alheri kai ran da za a ce ga goronka in ma aikin shari mutum ran da za a ce ga goron shi shi sa Allah ya ce domin ya amal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aiki daidai da kwayar zara na alkhairi zai gansa amma ya amal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aiki daidai da ƙwayar zarra na sharri shi ma zai gansa babu wani abu da zai koyu ana rikyama sai ya bayyana shi yasa hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim manzo Allah ya ce ittaqun nara walau bi shaqqi tamratin ku ji tsoron wuta ku yi sadaka koda da tsaga ne na dabino da Allah ya kare ku wannan abin ya zama dalili na shiga aljanna Allah ya samu daga cikin wa'inda za su shiga aljanna ina ganin mun zo ƙarshen surar ko sai sura da yake biye da ita ta ce suratul adiyat ko bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukin sarki yake cewa a wannan sura ta ce suratul adiyat suratul adiyat an ga wajen ko Allah subhanahu wataala a farkon sura ce wal adiyat al adiyat shine al khayl aksama Allah bil khayl Allah yana rantsuwa da dawakai dawakai allati tajri hatta yusma li nafsiha sautan sai an ji tana fidda wani sauti a yayin da take gudu saboda tsananin gudu shine wal ya ce ga fa'ala na rutsuwa da dawakan da suke gudu suna fitar da lumfashi yayin da suke gudu abin waje nan zamu mutane tambaye na farko ta wannan suratul aliyat me dalilin saukar surar ko ba haka wai adan tahiya malaman tafsiri suka ce wanzu sallallahu alaihi ya tura wani yanki na sahabbai su ɗari. don su je su yi wani aiki kun san da babu salula labari yana da ɗaya bai zo ba sai kuma labarin sai yanke ba ajin labarin su gaba ɗaya an jima sai muna hukar suka fara tsegumi su zamana nan su ce kai ya tura su dai an halakar da su su hana ku hankara su hana dai sun mutu bai dai sun ya gaya muku ta su koma can su zan sun haɗa halaka to munzo sallallahu alaihi wasallama bai san gaibe ba ko kuma mutanen nan sun daɗe ina shi ma kanshi yana buƙatar labarinsu to yanzu tsegumi ya yi yawa sai Allah ya saukar mai da wannan sura ya ce wa'innan sojojin da ka tura suka je da wa'innan dawakai to suna nan suna aiki shi ne sai Allah faɗi ayyuka guda biyar da suke nan suna yi suna raye ku na fuka da kunji kumya sai aka sauko da wannan surar sai aka fara da rantsuwa da dawakan nan dai da suka tsaye da su Allah ya jagora an gane misalin tsegumi jama'a duk wani shugaba da ya ce ya samu 'yan tsegumi bai kai mazan Allah ba suna nan zagaye da shi da ya wani dawo sai kuma ana kwallata jina je shi can kuma ba su rabuwa da shi Allah kai wani maganin munafukai to kun ji malama suka ce sai aka saukar da wannan tsoron misali ya ce wani adi ya ce babha ina rantsuwa da dawakai wa'inda suke fitar da lumfashi a hancinsu lokacin da suke gudu. Kun san yanka ce abdabhu shi doki yana da kuka sauti kala uku da suke fito masa. Akwai ashil, akwai alhamhama, akwai al-dabhu sahil al-khayl akwai hamhamatuhu akwai kuma dabhu doki da kuka ganshi yana yin haniniya ko ba haka bane yaushe yake haniniya shine ma ya kharuju minhu idza kana waqifan inda yana tsaye ba ta yashi kai ba ba kuma gudu yake ba in kai ji ƙara ta doki sunanta haniniya da larabci ana ce ta sahil sannan yanayin hamhama idan yana tahiya ba tare da gudu ba in yana tahiya yana tahiya mahaya doki sun san wani kuka da yake wani sauti daga hitoshi irin wannan sauti ana ce da shi hamhama to in aka sake shi fil gudu mahaya doki sun sani yana fitar da wani sauti yayin da yake wannan gudu wannan ana ce da shi hamhama ana ce da shi abdabhu wanda ce ina rantsuwa da dawakai yayin da suke gudu suna fitar da wannan iska suna wannan lumfashi an fahimci hausa ana ya samu dace shi abdabhu wannan fidda iskan a cikin dabbobi malamai suka ce dabba uku ne ke yin irin wannan ko dai ya zamanto karnuka suna yin wannan ko kuma dila sai doki ku ji iko na Allah yanzu nan a samu mutum ƙato mai ƙaton ciki a ɗaiko abinci a tafka mai cika ciki ce nak ai mai bulala a ce nan zuwa stm cikin minti goma ya kai yana kai in ba sa ba da ya gudun minti guda zai ce gada to doki Allah ya sanya mai wata na'ura jama'a za ga doki ƙato ga gaba ga ciki amma an kai mai gula da ya faska da gudu daga nan sai cinye dogon tafiya kuma da ya tsaya babu huce kinan wannan addabun da yake fitowa in yana gudu kamar wata na'ura ce da take da gidan numfashinsa yana tsayawa shi kenan sai ya dawo yana numfashi shi kawai ya gudu yanzu ni na gudu iya kokari na ni minti birin gudu iya karfi na wala in tsaya sai lumfashi ya neme hita amma ban kai girman doki ba amma sai Allah ya sa ma doki wata na'ura da take da gidansa yana gudu Allah ka samu dace malamai suka ce walari ya ce dabha falmuri ya ce qadha falmughira ce subha fa sanna bihi naqa fa wasatna bihi jama'a guda nawa sifofi ne na doki ake siffanta a cikin wannan sura wasu ka ce ana siffanta raƙumi ne da su wasu ka ce ana siffanta iska ne amma dai al'azhar magana na farko ana magana ne akan sifofi na menene sifofi na doki shi ne ana ya ce wal'adiyati haka ne ko tabha ina rantsuwa da menene da dawakai wayanda suke fidda lumfashi a harshen shadda suke gudu aya na gaba falmuriyati qadha da kuma dawakan da suke fitar da wuta a kofatansu dawakan in suna bugu suna gudu suna bugun dutse sai kaga har batsi na wata yana tashi akwai wa'inda masu su sai su sa musu karahuna a kafa in kana ganin turawa a kafan dawakai kasa suna yin wani karfe kamar takalmi sai su samu doki shi wasu kuma ba su da karfe amma saboda Allah ya yi tanajin kafa na doki ya bugi dutse har wuta tana tashi kuma baya jin cebe komai a ga bambanta da jaki jaki in ya bugi duwatsu kafan shi yana kare da yawa ka kafan shi yana da ƙarfi ko amma kafan doki sai ga ya taka dukiya ta shi ne Allah ce fanuri ya ce qadha ina rantsuwa da dawakai wanda suke tayar da sp ko mina na na wuta da kofaton su da suke gudu falmughirati subha da wa'inda suke kan hari a lokacin asuba mana da wakan da ake amfani da su akai hari a menene a lokacin sallar asuba subha ai waqtus subhi da dawakan da ake kan hari da su a lokacin sallar asuba wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo in ya aika sahabbansa za a je gurin yakan mutane sai ce ku zauna a gari sai in asubahi tayi in kun ji an kira sallah kan ku yaƙe su in kuka ji ba a kira sallah ba ku je ku mamaye garin ku ce musu su musulunta in sun musulunta haka ake so in sun ka ce ba su musulunta ku ku ce da su to kun zama karkashin mu duk lokaci ga abin da za ku bayar in sun yadda sai ku kyale su in suka ce mu ba mu musulunta kuma ba za mu zauna a karkashin ku ba sai mu zauna ce ku yaƙe su in ko kun tashi yaƙi kar ku taɓa mata kar ku taɓa ƙananan yara kada ku taɓa tsofaffi kar ku taɓa malamai lalaku addini mai tsari irin na musulunci wai amma a haka wasu a ce wai musulunci wai musulmai yan ta'adda ne ka san da ya zama hauka wallahi musulunci ba addini ta'addanci ba lokacin asuba ne tambaya gare mu me hikimar da sunna ta sunnanta mana in za a kai makafarai yaƙi in ta kama ba a yi a yi shi da asuba me hikima saboda yaƙi a lokacin asubahi yana ɗaya daga cikin lokutan da Allah ya yi manzo Allah alkawarin bashi nasara manzo Allah ce nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur ni an taimake ni an bani iska na sahiya yana daga cikin dalilai da ke sa a ci nasara a yaƙi a cikin al'ummata su kuma adawa da aka tashi halakar da su iskan da aka halakar da su da shi shine ake ce dabur Allah subhanahu wataala yake cewa fa'athar nabi falmughirati subha ko ne ne gaba nan ne wake ko fa'athar nabihi naka suka tayar da kura saboda gudun da suka yi kamar dawakan doki goma ko ashirin suka shiga guri za ka sun tayar da ƙura an niƙau shi ne alguba suka tayar da ƙura ba a tarna bihi niƙa suka tayar da ƙura da shi ba wasu na bihi jama'a suka shiga tsakiyar jama'a da wannan kan hari da suke dawakan suka je suka shiga da mutanen da ke saman su a cikin al'umman kafirai za ka saukar da wannan ayoyin ne sai mu ya samu natsuwa cewa lalle sabansa suna raye Allah subhanahu wataala ya ba su nasara to nan ayar kwallo da kyau wal ariyati dabha ayan wani harfi ta fara da shi eh wawun ko to me bi mata ha me bi mata ha haka ne ko me bi mata ha mai bi mata ha mai bi mata ha nan ya tsaya ko fa'un gudano suka zo a jere to a larabci me ya sunan wannan fa'un kun me hikimar amfani da ita me ake son mutum ya karu da shi yayin da yake tasirin wannan sura shi ne tambaya na ka gane fa'un fa'un ko wace irin fa'un ce ana tana ɗaukar ma'anar adafi ma'anar sa ana saka da rafi an yi adafin ayoyin ne na ɗauki ne na biyu kuma tana da sunanta na musamman ana ce da ita fa'ul fuja'a fa'ul fuja'a ma'ana an zo da su guda biyar mul'ariya ce kinan wannan yana nuna abubuwan ga da aka faɗi an yi su ne a lokaci guda amma kamar yadda suke jere a cikin alkur'ani saboda akan yi adafi da wawun littaqib ana yin adafi da wa da fa'un dan a nuna ma abubuwan kusa da juna suke bidun tarahi ba ta da wani jinkiri ba sabanin wawun yan kai adafi da wawun to la tufidu tartib idan nace ja'a Muhammadu wa Ali da hausa ya zama fassara shi Muhammadu da Ali sun zo tare ko to waye riga shigowa a bayani na waye riga shigowa a shi ne na fara hudu kawai na ce ja'a Muhammadu wa Aliyu da nasa wawon to sun dai zo zai ewa suna jere Muhammadu shi Abba Aliyu akaba saboda da nisa ma fa'un wawan din nan amma in nice ma jaa Muhammadun fa Aliyu to sai da muhammadu ya zo sannan menene aliyu ya zo shi yasa ne amfani da fa'u to kenan nan da aka kawo na wannan lissahi sai da aka yi wancan sannan an kai wannan sannan an kai wannan Allah madaukin sarki ya bar jagora sai ɗan larabci ku je ku ku kara mu alhamdulillah ne dan gurgura abin da muka sani na za mu tsaya da ku sai mu yi gaba ko ba haka bane Allah subhanahu wataala yace a aya na gaba innal insana haka ne ko lalle shi mutum dan adam li rabbihi game da ubangijinsa lakanud merowa ne mana lakanud ai mai hana yin alkhairi ne mana yana yakin yin alherin da Allah yake son shi innal insana lalle mutum dan adam li rabbihi game da ubangijinsa lakanud ai lamanu lil khair yana hana yin alheri yana yakin yin alkhairin da Allah ya ce shi wa innahu ala zalika la shahid kuma shi dan adam yana mai shaida akan haka wani da kai ne ya sa abin da ya kamata shi ba shi yayi ba wa innahu li hubbil khair la shadid kuma shi dan adam mai tsananin son dukiya ne dan adam yana son dukiya shi ne Allah ya ce afala ya alamu shi dan adam bai san cewa dukiya lalura bace wahala ce idan bu'thira ma fil qubur idan aka tayar da halittun suke cikin kaburbura ai dukiya jidali ce kaya ne Allah ya baka dukiya ba kai abinda Allah ya ce ai ba to ranar kiyama dukiya jidali ne a gare ka wa husila ma fi sudur aka bayyana abinda yake cikin zukata kamar kaka a zo a ce wani yayi kaza ko abin da ake ne husila ma fi sudur in ma mutum ya ce shina da aqida ta kwarai to a bari har kiyama a gani sannan da za a gane eh wani aƙida shi ta ƙware ce ko ba ta ƙware ba ce a hussila masu suro inna rabbahum bihim lalle shi ubangijin su game da su mutane albayi duk abin da suke yi yau mai idin a wannan rana la khabir Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su labari mana zai saka musu game da abin da suka suke suna yi da abin da kai bawa to sakamakon kai ne za ka gani ba gurin wani za a kawo sakamakon sai sura na gaba ce suratul qariya suratul qariya ko ba haka bane sura ce wadda tana mana bayani akan abin da ya shafi tashin alkiyama da abubuwan da za su faru a ciki Allah madaukin sarki ya nuna mana mun tsira cewa ranar lahira ba mu fada a cikin abin da zai muna tashi hankali ba bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce alqari'atu mai kwankwasar zukata shine almuradu allati tafta'ul qulub mai tsoratar da zukata mai karkada zukata ya shakan zai faru wa zalika indan nafqi fi sur wannan zai faru ne an kai busa a cikin kaho shi sallah ya ce yawma yunfaq fi suri ranan da za a yi busa a cikin kaho fa fazi'a man fi samawati wa man fil ard duk wanda yake cikin sama da sai zai tsorata illa man sha Allah sai da wanda Allah ya so sai dai wanda Allah ya za a gabe da ake bada labarin kiyama na da ban tsoro wasu sai Allah cire musu wannan tsoro Allah ya samu na daga cikin shi Allah ce mal qari'a wannan an yi istifhami ne bi ma'ana at-ta'zim wa tafhim girmama abu ai ma hiya al-qari'a menene abinda ake nuhi da ita qari'ar da mai gungusa zukata ne Allah yake cewa wa ma adraka mal qari'a me ya sanar da kai ai ai shay alamaka an hadhihi al qari'a wani abu ne ya sanar da kai game da wannan al qari'a saboda tsananin da yake a cikin ta yasa Allah ce yawma yakunu an-nas ranar al qiyama yawma yakunu nasu ko ranar da mutane za su kasance kalfarashil mabthur kamar fari abin watsarwa alfarash kamar kana ya ɗauka sinje kamar kananan da ya kwari kyashi idan ya yi fika-fiki in ka tona ƙasa ya yi hito wa ke jiran wani mu ɗauki misali fara ka zo gona sai ka tarar da fara ko'ina in ta tashi ba ke jiran wani eh kowa za ka ga inda ya gada mana su kaga inda fara ta tashi ta yana ita ba ta san inda ta yi ba ta yi ta tahiya inda za ta aje wani ya zo kusanta sai ta yana na san inda ta yi ba to ranar alkiyama mutane za su kasance kamar irin wa'ina halittu kowa zai tashi ne bai san inda zai yi ba mabasus bi ma'ana muntashir kamar kwari abun watsarwa wanda za su wace su ta tafiya ranar kiyama khushya'an absarum yakhrujuna min al-ajdad ka'annahum jaradun muntashir malamai suka ce nan alfarashin mabasus kamar fara wannan aya ita take fassara farash a can menene ake nuhi da su shine fara Allah ce yau mai kunun nasu ranar da mutane za su kasance kal farashi kamar me kamar fara dan a wannan aya Allah ya ce ka annahum jaradun muntashir ka ce dai mutane ranar alkiyama kamar fara ce da aka watsar kowa in ya hito daga cikin kabari bai san inda za shi ba Allah ya kare mu hadisai ingantattu da suke nuna gata da Allah ya yi ma wanda ya aiki alheri da wanda bai yi aiki alheri ba shi kuma mummunan sakamakon shi mutum na tashi a hirkice ina za ka sai ga wani halitta mai kyau ya tare ina za ka zan je hirar hisabi ne to ina ake hisabi ban sani ba ce to kyale ne ta ce ce a'a to ban san ka ba ka san da ni na aikin ka na alheri to ya za a yi hayo ne sai ka haushi takum takum takum sai zai ga hili kiyama tunda nasarar da ta fara in ko kai mugu ne zunubin naka ya yi yawa kana tashi sai ka halitta mummuna ta tare ina za ka yi kiyama ha to kai da wa ni dai ce a ai sai ka tahe da ni kuma ɗauka ta za ka yi a lahira a duniya ni ke ɗauke da kai nan yanzu kai za ka ɗauka shi za ka mutum da gudan kaya ya yi girman masallacin nan kuma yana ɗauke da shi an zo hinin kiyama yana tsaye yana zuwa shi ne za ka ga wani zuwa ya haɗe shi abinda baka taɓa gani ba mamaki nan kiyama sai ka gan shi kuma babu sabkewa da da ka san masallacin da ya hanka ce azama mutum shi kabarin shi kenan ko wallahi la ilaha sai ka ganshi da kana sun girma masallacin nan kamar masallacin nan a cika shi da da ƙasa a dunki to wani wallahi kullin shi na zunubi ya yi girma masallacin da cikin ƙasa wallahi shi zai dauke shi lahira wasa ce yau mai kunun nasu ran da mutane za su kasance kal farashin mabasus kamar fare abin watsewa gane ko? fatakunul jibal duwatsu za su kasance a wannan rana kal'ihin kamar gashi amma ya cewa ihin shi ne asuf kun san gashi yana da suna daban-daban akwai sha'a akwai sha'ar akwai rish akwai ihin ihin shi ne gashi na dabbobin na mai tafshi mai kama kwakada turana alkiyama saboda bala'in da yake ciki za ka ga dutse ya yi taushi kamar wannan kada shi ne yau mai wata kunar jibalu duwatsu za su kasance kal'ihin kamar auduga manfush ai wanda aka nike shi aka watsar da shi kal'ihin manfush kamar watsatsen auduga ka san auduga in aka dan niku tana aji iska ya zo ya buge za ka duk gasa saboda wata da nauyi haka zata haka shi ma duci za ka yana ta tahiya shi sa Allah ya ce wa busatil jibalu bassa fa fa kanat haba'an munbasa ranar kiyama za a sheke duwatsu shekewa ta zama kura ga tanin shekakkiya ta su ta kare shi yasa da kahirai suka zo suna tambayar manzo Allah ranar kiyama ya za a yi da duwatsu wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa suna tambayar ka game da duwatsu ka ce musu ranar kiyama ubangiji na zai nike su nikewa kaiwa a menene a watsar da su bai zaraha sai Allah ya bar kasa haka ne ko bai zaruha qa'an safsafa Allah ya bar kasa da zamanto ta koma flat la tara fiha iwajan babu kore babu ganga tukunul jibalu kal inil munfush duwatsu za su kasance kamar da kakkan auduga ne wanda aka watsar da shi ba amma ma thaqulat mawazinuhu amma wanda ma'aunai suka yi nauyi fa huwa fi ishatin radiya yana cikin rayuwa yardaddiya abin da ake nuni da shi anan wanda aikin shi na alkhairi irin jayi aikin sa na sharri to yana cikin rayuwa yardaddiya kuma lissafin duniya da na lahira inda ya bambanta nan duniya ya ka aza abu a ma'auni nan guda nan guda wanda ya fi nauyi shigayen ƙasa ko shigayen sama shigayen ƙasa amma lahira abin da ya fi nauyi shigayen sama wanda an ka yi nauyi shigayen ƙasa to da zaran aka aza ayyukanka a sikeri na awo kagga alheri ya yi sama to aljanna ke kun ku kula a lahira mutane kala nawa ne yanzu za a rawa mutane kala uku kala uku kala guda akwai wanda su ba a yi musu ma hisabi su kawai mutane kahirai mushirkai sun ga mutu su kawai mutane direct kala guda akwai mutanen da su kuma da sun tashi ba a hisabi aljanna kawai za a wuce a rasu kama hadisin okasha manzon Allah ya ce a cikin al'umma na akwai mutum dubu saba'in ranar kiyama su za su je aljanna ne babu ko ba babu hisabi kawai za a ce su wuce okasha ya ce manzon Allah da Allah ka ce Allah sa da shi ya ce kana ciki wani ya tashi ya ce ni ma a sani manzon Allah ya ce wakade okasha ya riga ka jira wata sara kashi nawa kashi guda ko to shi kashi guda nan ne za a samu mu'minai wanda su za su shiga aljanna da waɗanda za su shiga a yi musu ladabi a ƙona su a cikin wuta na ɗan wani lokaci a harkashe su su ne za a tsaya sai a yi musu abin a auna abin maza na ce wani zai wuce siradi kamar walƙiya wani kamar yana saman doki wani da rarrafe zai wuce duka ya goggoge jikin shi da ƙyan nishadi ya yi da ƙyan na fada ko ba haka wani Allah ya kare mu to shi yasa Allah ya ce fa huwa fi ishatin radiya ko ba haka bane yana cikin rayuwa yaddaddiya yasa yana aljanna sun shiga aljanna wa qala alhamdulillah ce godiya tabbata ga Allah alladhi adhaba anna alhazan wanda ya tafiyar da bukin ciki daga gare mu inna rabbana la shakur la ghafurun shakur ubangijin mu mai yawan gafara dai mai godiya godiya zaka godiya Allah shine kai kadan a baka da yawa an gane ko zuwa dai ƙarshe isa a wani guri inda mun karanta a baya a suratul bayyana ulaikahum khairul bariya jazaohum inda rabbihim zuwa ƙarshe wa amma man khaffat mawazinu amma wanda ma'aulansa suka yi rashin nauyi ma'ana zunubi ya rinjaye ladansa fa ummuhu hawiya wannan uwarsa ita ce hawiya ma'ana makomarsa ita ce jahannama ma adraka ma hiya me sanar da kai abin da ake ce mahawiya Allah ya ce narun hamiya wuta ce mai tsananin zafi wuta ce mai tsananin zafi shi sa hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga hadisi Abi Huraira manzo Allah yake bada labari yace innaha fuddilat ala nari dunya bi tis'atin wa sittina juz'a kulluha مثل حرها lahira kashi saba'in an karaba ta kamar an raba zahinta kashi saba'in to gudan ne an ka kawo mu mutanen duniya zahin 69 ko 69 shine 69 wa 60 69 suna can jahannama kowane ɗan zahi guda kamar zahin wutar duniya yake sai kuma a hada da kashi guda da ya rage duka a ƙara sun zama kashi 70 wanda duk yin mutu ya shiga wuta irin wanga zahi zai shiga cikin wuta ku duba wannan wutar tamu ma ɗaya bisa saba'in sai ga ƙarhe ƙaton ƙarhe ta ƙona shi ta narka shi to yaya wancan zai na ka mu ƙoƙari mu nisanci abin da zai kai mu wuta ana kada ka kai musulmi ya kori da wuta na roƙon Allah duk wanda yake amma musulmi ne ana ka karɓi da shi yana mai imani da kai nan za mu takaita abin da muka daidai Allah ya ba mu lada Allah muka kuskure Allah ya ce mana ina ga